ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرن دقايا قوة بقوي وتمسلنسي hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 22 ga watan biyu a gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na 62 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز ندكتور العلامة عبد العزيم البدوي الله يرحمه kuma wannan shi ne zai zama watakila karatu na ƙarshe na wannan shekara wanda bayan mun gama shi mun rufe littafi wala Allah zai zama sai bayan ramadana insha Allah ta'ala ya sama a ƙarshen karatun akwai guzurin nasiha da wasiya da nake so in mana wala Allah la alqakum ba'da majlisi hadha ta iya yiwuwa wannan shine majalisunmu na ƙarshe a wannan karatun don haka zan cika ta da wasu maganganu Allah ya shirya da mu ina muka tashi ko ina muka kwana za mu tashi a ta takwas ko daga cikin a sunnoni alƙauliya ko sunan sala alƙauliya wato sunnonin sallah wanda furci ke furta su baki yake ambata su mun yi magana akan abu na ƙarshe shine addu'a ubaina sajadataini addu'a tsakanin a sujuda guda biyu inda muka yi magana akan a kalmar wajiburni ko ya ana na ana ta wajiburni ina yawwa to ai ta yi Allah ya abbace Allah ya taimake mu na'am as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da at-tashahhud al-awwal lifi'ilihi sallallahu alaihi wasallama zalika an gane wato yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan tahiyar farko saboda an samu annabi yana yin haka to wannan yana daga cikin as-sunna al-qawliya fi salah an aisha ta qalat kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama siwakahu وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم أنزي حديثي دقال أنا عائشة الله حد أبدا أنا عائشة أجنة الفردوس take cewa kunna na'uddu mun kasance muna kirgawa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi siwakahu siwakinsa wa tuhurahu da tsarkinsa fa ya ba'athahu Allah fi ma sha'a an ya ba'athahu sai Allah ya farkar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da ya ga damar ya farkar da shi minan laili daga cikin dare na fata kuna fahimta fa ya tasawwaku annabi sai ya ɗauki asuwaki sai ya goga wa ya tawabba'u annabi sai yayi alwala thumma yusalli tis'a raka'atin sannan sai annabi sallolin na filfili raka'o'i guda tara la yajlisu fihinna illa inda thamina annabi idan ya fara jero raka'o'in nan baya zama zaman tahiya sai ya yi raka'a ta takwas ku fahimci wannan maganar da kyau zai ta jero su mu a tsarin mu ba a yi raka'a biyu a sallame ba a yi raka'a biyu a yi zaman tahiya a sallame su ma sun tabbata a sunnar manzon Allah to amma sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'o'i guda biyar ba zai tsaya ba sai ya je ta biyar din an gane sannan sai ya zauna ya yi tahiya sannan ya yi me ya sallama to wata ran sai ya zarce ma sai ya yi raka'a takwas shine yanzu wannan ruwaya tana na Aisha ta nuna idan ya yi raka'ar farko maimakon in ya taso ya tafi ya yi ta biyu maimakon in ya zo ya zauna ko sai sake miƙa ya tafi ta nawa ta uku maimakon ya yi ta uku ya yi ta hudu ya kamata ya zauna ya ta hiya ko sai sake miƙewa ya tafi ta nawa ta biyar ba zai tsiya ba sai ya yi har kusan guda takwas an gani to idan ya zauna ya ta hiya a ta takwas to nan ma kuma ba zai sallame ba sai ya sake tashi ya kawo ta nawa ta tara ta tara idan ya ta tara sannan sai ya tahiya sai ya menene ya sallama shine a wata waya na na Aisha take cewa yusalli arba'an yakan sallaci biyar fala yajlisu fi shay'in min hunna illa fi akhiriha ko la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha baya zama a ta biyu ko ta hudu sai ya je ƙarshe sannan sai ya tahiya sannan sai ya sallama to amma galibi annabi in zai irin wannan nafilfili to nan kuma yakan yi su da tsayi ma'ana yakan tsawaita karatu a cikinsu shi yasa ta take cewa la tas'al an husnihinna wa tulihinna kar kai tambaya dangane da tsayinsu da kuma kyawunsu yana tsayawa ya yi karatu mai tsayi ya kuma ƙara mai da ainihin wato al'amuransa zuwa ga waɗannan salloli. saɓanin watakila idan raka'a biyu ne a sallama to bai cika tsawaita karatu a ainihin wato cikinsu ba kamar yadda yake tsawaitawa idan zai yi hudu ko in zai yi shida ko in zai yi takwas ko in zai yi kaza jama'a kuna fahimta to shine take cewa kun mai salli tis'a raka'atin sai ya salloli raka'a tara la yajlisu fihinna illa inda thamina baya zama yayi tahiya sai ya je ta takwas fa ya du'u rabbahu sai ya zauna ya roƙi ubangijinsa an gane ku wa yusalli ala nabiyhi kuma ya salla ga annabinsa ma'ana idan ya zo tahiyar kenan a cikin tahiyoyin yakan yi addu'a kuma yakan yi salatin annabi thumma yanhabu sannan sai ya sake yunkura kuma in ya yi tahiya din maimakon ya sallama sai ya sake yunkura ya tashi wala yusallimu baya yin sallama ثم يصلي التاسعة سنن سي النبي صلى تتنوى تترى فيقعد سي داو يزونا يتهيا ثم يحمد ربه يقود والله ويصلي على نبيه يكمي صلاتي غا النبنسا ويدعو ثم يسنن يأدوئي ثم يسلم نانا عائشة تتي سأنن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سي سلمي نفتا أنغاني أنغاني كو to wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a har guda tara a jere zama biyu kawai yake musu a na takwas ya zauna sannan a na tara ma ya ya zauna ya tahiya sannan sai ya sallama don haka idan kai wannan a matsayin sunnar manzon Allah ba kai laifi ba jama'a kun fahimci magana ka zo za ka yi kiyamun laili sai ka ce raka'a goma sha uku za ka yi shikenan da ka tahi da kai kabbara sai ka dinga jero su ka miƙe ka sake yin ruku'u sujuda maimakon ka zauna ka sake miƙewa sai da ka jero su su goma gaba ɗaya na fata an fahimta a ta sha ɗaya sai ka zauna kai tahiya sannan kai me kai sallama ko kuma idan kai goma a na goman sai kai tahiya amma ba za ka mai ba sallame ba sai ka take tahi he ka kawo ta nawa ta sha ɗaya sannan sai ka idan kai ta sha ɗaya sai kai ta hiya kai menene kai sallama yanzu ka yi raka a sha ɗaya in ka ga dama tsaya haka tunda ya tabbata annabi yakan yi raka a sha ɗaya a nafilar dare in ka ga dama kuma sai ka tashi sai ka sake kawo raka'a biyu sai kai tahiya sai kai sallama ko kuma ka yi raka'a goma sha biyun nan a raka'a goma ka zauna kai tahiya amma ba za ka yi mai ba sai ka sake tashi sai ka kawo kwaya nawa biyu a nan sai ka yi tahiya ka yi menene sallama sannan sai ka tashi sai ka kawo raka'a nawa ɗaya sannan sai ka yi tahiya ka yi sallama wannan shine shafa'i da wuturi amma shafa'i da wuturi ba irin naku na hausawa ba domin a hausan an ce shafa'i da wuturi ana nufin raka'a biyu da ƙwaya ɗaya a yi sallama to kuma shafa'i da wuturi a musulunci shine ka iya yin raka'a hudu sannan ka yi raka'a ɗaya ka yi sallama ka yi shafa'i da wuturi ka iya yin shida ka yi guda ɗaya su zama bakwai ka yi sallama ka yi shafa'i da wuturi ka iya yin takwas kamar yadda yanzu muka ji ko sannan ka sake yin ta tara sai ka yi mai tahiya ka yi sallama ka yi shafa'i da mai da wuturi to haka ka iya yin goma sai ka kawo ɗaya na fata an fahimta ka yi shafa'i da wuturi haka kuma ka iya yin sha biyu sai ka kawo nawa ɗaya sun zama raka'a nawa goma sha nawa sha uku kamar yadda ake a tarawihi ka yi shafa'i da wuturi wato abin da ake nufi da shafa'i shine abin da ya zama guda nawa biyu wanda yake da odd number wato wanda yake da abin nan nambobi guda biyu ma'ana abin da yake da mara an gane abin da yake da dan uwansa su don haka da raka'a biyu da raka'a hudu da raka'a shida da raka'a takwas da raka'a goma da sha biyu duka shafa'i sunansu an gane yawwa abin da yake da dan uwa Allah shirya da mu addu'a ba'da tashahhud al-awwal wa thani sawa'an addu'a addu'a ba'da al-awwali bayan tahiyan farko wato ana so a yi addu'o'in nan da aka saba bayan mutum ya yi tahiyan farko na fata fahimta wa thani da kuma tahiya ta biyu sawa'an duka tahiya ta biyu kai addu'o'i tahiya ta farko kai addu'o'i ya tabbata amma ba'da al-awwal fa an ibn mas'ud qala inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama qala idha qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ربه أن كما عندما كتي يا هل تعي أدو إن أعينهم واتو تهيا فرقو تبيو akwai abubuwa guda hudu da ake so mutum ya nemi tsari a gurin Allah daga su wanda za mu zo mu ji kaɗan nan gaba to ana so a yi wannan a tahiyan farko ko ta biyu amma in kai a tahiyan farkon da ta biyun duk ɗaya amma in baka samu ma kai a tahiyan farko ba a tahiyan ta biyu kan wajibi ne wasu malamai ma sun ce dole ne lalle ana buƙatar ka kai wannan ina fata an fahimta yace ya tabbata daga dan mas'udu cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qa'adtum fi kulli raka'ataini idan kuka zauna a kowace raka'o'i guda biyu faqulu ku ce in kun yi zaman tahiya raka'a biyu attahiyatu lillahi kyawawan gaisuwoyi sun tabbata ga Allah wassalawatu kyawawan salloli sun tabbata ga Allah wattayyibatu dadadan maganganu sun tabbata ga Allah assalamu ala nabiyyi amma anan ya kawo assalamu alayka ayyuhan nabi amma kowa ya san gyaran da muka yi ko don haka assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata ga wannan annabi da rahmar Allah da albarkash assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu da kuma bayan Allah salihai kaga shi yasa aka ce ko me zaka roƙa ka fara da kanka rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina kaga anan ma assalamu alaina nahanu kenan amincin Allah tabbata gare mu mu da muke magana sannan wa ala ibadillahi salihina da sauran bayan Allah mutanen arziki kowa ya shigo bayan kai ka shiga an gane dan in kowa ya shiga rahama kai baka shiga ba an yi zero jama'a ko ba haka bane jama'a dan haka fara da kanka in ya so kowa ya shigo daga baya ashhadu an la ilaha illallahu to anan ashhadu ba a cewa nashhadu malamai suka ce shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah ba wanda yake wakiltar wani sai dai kai ka wakilci kanka ba za ka ce nashhadu an la ilaha illallahu ba na farko ka saba lafazin ba haka lafazin ya zo ba lafazin ya zo da ashhadu kai kuma ka ce nashhadu na biyu in kai ka shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah da gaske to in ka ce wani ya shaida kana da tabbas ba ka da tabbas to don haka ka shaidar wa kanka shi ma ya shaidar wa kansa kowa ya shaidar wa kansa ba a wakiltar wani a gurin shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah kawai kai ka shaidi kanka ka wakilci kanka shi yasa ko da a khutbatul haja innal hamdalillah sai ka ce nahmaduhu wannan babu laifi muna godewa Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah babu laifi wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah duka wannan ba laifi wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina daga sharrorin kawunan mu da muyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu sai ka ce wa ashhadu ba za ka ce wa nashhadu ba domin in ka ce wa nashhadu mun shaida in ni na shaida na tabbatar da shaidar kwamanda jama'a na tabbatar da ta abdullahi anka na fata kuna fahimtar magana saboda haka ni in shaida wannan tsakana da Allah in ta tabbata ta tabbata Allah ya tabbatar mana baki daya shi ma abdullahi anka ya shaida isa wali ya shaida malam aminu ya shaida malam yusuf ya shaida malam kabiru kowa ya shaida wa kanshi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko eh don haka wa ashhadu ni adamu dan muhammadu almulaqabu bil albani na shaida yawa kowa ya shaida wa kansa jama'a kun fahimci magana da kyau ko amma na hamaduhu mun gode wa Allah wannan ba laifi wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah duka wa nastaghfiruhu muna neman gafara dukkan wakilci kowa anan addu'a kake mana haka ne ko ba haka ba amma shaidawa wannan tsakaninka ne da Allah ba ku ji ba da annabi ya ce Allah ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni ar-rahmanir rahim bawa na ya jinjina mun ya kamba mai na fata an fahimta maliki yawmiddin bawa na ya danganta mulki da buwaya zuwa gare ni iyaka na abudu wa iyaka na sai ce haza baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana cewa ni yake bautawa ba shirka ba wani abu tsakanina da shi ne wannan shi in ya faɗa ni sai na ga dama na tabbatar tukunna in na bincika na ga haka yake a zuciyarsa ba iya baki ba ne to na yadda amma in bakinsa ne kaɗai ya faɗa a aikata abin ƙarya ne to ban yadda ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko shine iyaka na abudu cewa da kai Allah kake bautawa ya Allah kai kaɗai nake bautawa wa ya sani ko kana zuwa gidan boka kuma kana faɗin wannan magana ko ba haka bane da lalle ka faɗa haka amma ta iya yiwuwa kuma cikin rayuwarka kana zuwa gidajen bokaye kina zuwa gidajen bokaye cikin rayuwarka kana mu'amala ta shirka eh to yanzu wanda yake waɗannan abubuwa na shirkoki cewarsa iyaka na abu da za ta tabbata a gurin Allah to shi yasa karka wakilci kowa dan nan za mu zo mu taru mu yi karatu wannan ya kuka wannan ya shafi majina wannan ya faca hanci duka a gama a tashi amma da malam da ɗaliban malam in an koma gefe me ke faruwa tsakaninsu da ubangiji ba wanda ya sani jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ba wanda ya sani saboda haka in ka tabbata na kirki da gaske Allah ya karba haka kake amma in ƙarya kake wa Allah wallahi ko ka faɗa Allah ba zai yadda ba jama'a kuna fahimta na da kyau ko saboda haka haka nan mato da khutbatul haja da sauran abubuwa to haka nan ma in ka zo tahiyya in ka gama at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai ka ce ashhadu kar ka ce nashhadu kai din ma ta ka kai addu'a Allah ya tabbatar da ita ba ka runguma ta wani kuma ka gaya wa Allah ba an kana magana da kyau ko Allah ya shirye da mu don haka ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce sannan thumma liyatakhayyara ahadukum sannan ɗayan ku sai ya zabi min addu'a'i daga cikin addu'o'i a ajabahu addu'ar da tafi burge shi yafi so yafi kauna me kake bukata me kake bukata wallahi jama'a kada faruɗin duniya ya sa mu dinga addu'o'in biyan bukatar rayuwa muna mantawa da aljannar mu farkon abin da ya kamata ka fara roƙa ka ce Allah ka bani aljanna duk abin da ka zo roƙa a duniya kafin ka gabatar da bukatar duniya ka fara neman aljanna jama'a domin idan duk bukatun duniya ba su samu ba amma a lahira ka samu aljanna an yi riba ko ba a yi ba an yi riba amma in duk bukatun duniya suka samu sai a lahira Allah ya haɗa ka aljanna an yi zero ko ba a yi ba an yi amma sai ka ga mutane su zo su yi ta addu'o'i su yi ta roƙon Allah biyan bukatu wallahi wani sai ka ga ya gama addu'a wallahi bai roƙi aljanna ba bai roƙi aljanna ba jama'a kuna fahimtar magana da ke ku ai sai da Allah ma ya faɗi wannan ya ce fa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq yace daga cikin mutane akwai wanda zai budu baki yace Allah ka ba mu a nan duniya amma a lahira fa ba da rabo ko kaɗan kaga ashe Allah ya san akwai daga cikin mu wanda wallahi ka'aba mutum zai je yayi ta dawafi yana addu'a kai ka dauka wuta yake neman tsari aljanna yake son shiga amma da za a fito ma da kalmomin sa fili wallahi sai ka ji duniya fa yake nema fa ba ruwan sa da lahira ka'aba mana ai maganar farko ka ce Allah Allah wutan nan ta jahannama Allah ka tsare mu daga daga fatar mu ta ci wannan wutar aljannan nan Allah ka sa mu na ciki in ka gama duk godo da kamun kafa ka roƙi aljanna to sai ka dawo ka ce to Allah akwai matsala kuma a duniyar ma na fata an fahimta eh gaskiya ne ka gama godo ka gama jinjinawa Allah ka roƙi aljanna ka ce to fa nan din ma fa ana da kuwa ya Allah dan haka matsalolin nan din ma a yaye mana su ba ni da yalwataccen gida ba ni da mota mai kyau eh kullum sai na fita na yi haka na yi haka sannan a samu na koko Allah ka dumbulo arziki mai albarka ka gama roƙon aljanna to babu laifi duka roƙi wannan amma sai ka ga mutum wallahi malam ya gama addu'o'i amma Allah sai ka ji duk cikin maganganun shi babu aljanna a ciki mutum ya gama roƙon abubuwa a duniya sai ka ji cikin addu'o'i babu cewa Allah tabbatar da mu kan tauhidi da aƙida ingantatta ka ɗauki rayuwar mu akai mutum ya gama roƙon duk abin duniya amma ba zai roƙi tabbatuwa a cikin addinin Allah ba ka shiri zukatanmu akan addinin ka ya Allah kuma ka ɗauki rayuwar mu akai ba ruwan shi amma ya iya lissafo matsalolin duniya gaba ɗaya to wannan duka yana daga cikin kusakurai da ainihin wato muke fama da su an gane maganar da kyau ko ai za mu zo mu ji waɗannan abubuwa guda hudu da aka ce mu roƙa a cikin tahirmu da mai annabi ya fara Allahumma aini a'udhu bika min azabi jahannama in ka tsaro daga jahannama ina za ka shiga kaga da ita annabi ya fara sannan aka biyo da sauran abubuwa tare da cewa fa duk cikin guda hudun gaba daya babu wani abu na hayaniya amma da farko annabi san da ya roƙi tsari daga wuta sannan ya roƙi sauran abubuwa ta saboda haka yana daga cikin ladabi na addu'a in ka zo za ka yi addu'a ka fara roƙon rahama domin ita ce kowa yake da talaucinta arziki ka aiwa kowa yake da talaucin shi ba ko arziki akwai masu yi akwai wanda ba su da yi amma aljanna fa wa yake da ita yanzu duk duniya wa yake da aljanna jama'a wa ake da garantin shi dan aljanna ne in ba sahabban annabi muhammadu wanda annabi muhammadu ya ba su lasisin aljanna tun daga nan ba jama'a kuna fahimtar magana da ke ko saboda haka mu fara roƙon rahama sannan mu roƙi sauran abubuwa mu je zuwa da haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu sannan mutum ya roƙi addu'ar da tafi burge shi ya fi so Allah ya mar ya roƙa to kaga yanzu an baka dama sai mu ga shin wanne ka fi so mota ka fi so ko aljanna annabi dai ya ce ka zaɓi addu'ar da tafi burge ka ko ko kuma mata eh yawwa an gane ko fa yad'u bihi rabbahu azza wa jalla manzo Allah yace sai roki Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato bashi wannan wannan hadisi a sahihun hadisi ne ingantacce Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am eh a na farkon ba a na farkon tahiyan farko ba amma a na biyu zai yi salati ga annabi malamin sai yana tambaya a na farkon in ya ga dama ba sai ya yi salati ga annabi ba kawai zai roƙi wani abu ne wanda bukatarsa take da bukata wannan ba laifi bane a na farkon in baka yi ba amma a na biyu ana so sannan aka ce kuma in an ka ga dama din hatta a na farkon ka yi wa annabi salati eh shi ma yana da kyau babu laifi in mutum ya haka wa amma ba a thani amma bayan tahiya ta biyu an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال أو ترواية ومن شر فتنة مسيح الدجال دوك أنا كرنتاوا يازو أو سروايوي دقى أبو هريرة عبد الرحمن ابن سكر الله يحقا مدشي أدنة الفردوس عبد الرحمن ابن سكر يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إذا فرغ أحدكم من التشهد idan ɗayanku ya kammala karanta tahiya a tahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi har ƙarshe ta ƙarshe al'akhiri ta ƙarshe fal ya ta'awwad billahi min arba'in ya nemi tsarin Allah daga masifu guda hudu ina fata kun fahimta in ɗayanku ya gama tahiya ta ƙarshe to ya nemi tsarin Allah daga matsaloli manya-manya bala'o'i manya-manya guda hudu na farko min azabi jahannam ya roƙi tsarin Allah daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabri ya roƙi tsarin Allah daga azabar qabari wa min fitnatil mahya wal mamat ya roƙi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da ta mutuwa malamai suka ce mun san dai meye wutar jahannama mun san menene azabar qabari amma menene fitinar rayuwa da kuma ta mutuwa jama'a malamai da yawa sun yi fassare-fassare akan ma'anar fitinar rayuwa da mutuwa suka ce fitinar rayuwa ita ce rayuwa a cikin shirka da bid'a jama'a kun fahimci magana don ba fitinar da ta kai ta a ce mutum rayuwarsa gaba ɗaya akan shirka ya yi ta akwai fitinar da ta kai wannan ba fitinar da ta kai wannan me biye mata baya ita ce rayuwa a cikin bid'a domin daga cikin nau'ukan bid'a akwai albid'atu almukaffiratu bid'a da take kafirta mutum yanzu mutumin da yace salatul fati ta fi qur'ani sau dubu saba'in eh kaga wannan bid'a ce wanda za ta kafirta shi dan babu wani littafi a duniya da ya fi alqur'ani girma in ku kana da aqidar akwai wani abin da ba qur'ani ba kuma ya fi qur'ani to ka zama kafiri shine gaskiyar magana mutumin da ya ce a cikin shugabanninsa da suke koyar da shi addini akwai wanda sun fi Allah matsayi wannan musulmi ne ko kafiri kafiri ne don a cikin nau'ukan mutane da Allah ya a duniya ba wanda ya kai suwa annabawa da manzanni to kai he kace ga wasu mutane su sun fi annabawa da manzanni daraja jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku mutumin da ya ce Allah ya ce wa abubakar da Umar radiyallahu anhu shi kuma ya ce abubakar da Umar duk zunubin da aka ɗiba a duniyan nan har kiyama ta tashi laifin yana kan abubakar da Umar da Usman har ma suka samun suna awwalu thani thalisu wai abubakar shine awwalu Umar shine thani Usman shine thalisu in ka ji dan shi'a ce maka awwalu sani salisu to yana nufin abubakar da umar da uthman duk zunuban duniya da shan giya da caca da zina da duk wani abu da aka yi na barna suka ce gobe kiyama waɗannan mutum ukun su za su ɗauki nauyin zunubin gaba ɗaya to mutumin da yake da irin wannan tunanin ta ina zai shiga aljanna jama'a Allah ya wanke mutane ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu kai kuma ka ce su ne shugabannin fasikan duniya kuma ka zauna lafiya to a cikin bidiyo'i da aqaid akwai waɗanda suke kafirta mutum an gane magana da kyau ku akwai waɗanda ba sa kafirtawa Allah ya saka malam daura kwanan na ga wata magana amma na ga wasu yan bid'a suna so su dau magana su yi mata raddi da yazo yana magana akan nau'ukan layu laya da ake sakawa yaro ko ake sakawa abun nan cewa kala uku ce akwai wata tsantsar shirka ne kawai tsantsar shirka ne dan abin da ke rubuta a cikin ta ma shirka ne akwai kuma wadda ayar alkur'ani ce aka rubuta aka rataya wa yaro na fata kun fahimci magana akwai kuma wanda kamar ado ne ma ake rataya wa mutane ba wai ma shi an rataya don wani abu ba ne to shine mal daurawa ya ce da aka zo gaba ɗaya saboda ƙoƙarin hana mutane kasi shirka duk sai aka haɗa gaba ɗaya aka ce haramun ne saka su amma akwai wacce hatta wasu daga cikin sahabbai suna ganin ba laifi bane dan an saka na fata kuna fahimtar magana to kawai wasu yan bid'a da suka taye suka dauki wani suka ce ka gani haka suke sai su kafarta mu akan abu kuma daga baya sai su zo su ce ai ma akwai wanda ya halatta a ciki aga wannan ya jahilci ne da rahin fahimta da rahin sanin ma ya kamata yanzu abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi a cikin tafsirin shi ya kawo wasu ayoyi da idan mace tana naƙuda ana iya rubuta mata a bata ta sha da niyyar ta haifi ɗan lafiya irin su ya kharuju min baini sulbi wata ra'i innahu ala raji'ihi laqadir da dai shauransu to wannan ba zai sa ka kafirta abubakar mahmud gumi ba kuma a lokaci guda ba zai sa ka gaskata shi ɗari bisa ɗari akan shan rubutu ba amma fa sai ka nutsu in baka nutsu ba za ka shiga hayaniya ne da bankaura kuma shi ma fatawar wani sahabi ya ɗauko na fata kuna fahimta to ya ba da fatawa cewa ana iya rubutawa mace ta sha saboda ta sauka da wuri to shi wannan sahabin da aka ɗauko fatawar daga gurinsa shin shi daga manzan Allah ya ɗauko ko ba da gurinsa ya ɗauko ba domin maganganun sahabbai sun kasu kashi biyu ko ma kashi uku akwai maganar da su ma sun samo ta ne daga wa daga manzan Allah akwai waɗanda sun faɗa a gurin annabi amma annabi bai musu inkari ba akwai wanda maganganunsu ne nasu na kansu to waɗannan guda biyun wanda misali aka samu wato sun faɗa kuma babu annabi bai musu inkari ba to sai a tsaya a binciki wannan matsalar in har ta tabbata haka to ita ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ko matsala ba domin akwai sunna daga cikin sunnoni akwai sunna ta ƙaririya sunnar abin da ya tabbata a gaban annabi daga wani sahabi annabi bai masa inkari a kai ba in kuwa fatawa ce tasa to sai a duba shin wannan fatawa ta yi daidai da wata fatawa daga manzan Allah e to ta tabbata a'a ta ma saba wata magana ta manzan Allah to sai a ajiye ta a gefe a'a bata saba ba ko ba a samu wata fatawa da ta yi ci karo da ita ba so sahabbai yan uwansa gaba ɗaya sun gamsu da shi akan wannan matsalar ba su yi masa inkari ba eh to magana za ka samu tana da asali don haka ita ma ba za su zama laifi a gurinsa ba ko kuma a ce ba za a ɗauke ta ba in kuwa magana ba ta da asali na addini to za ka samu sauran sahabbai yan uwansa za su masa inkari cewa wannan maganar a ina ka samo ta domin an sami irin wannan da yawa a cikin rayuwar sahabbai ɗaya daga cikin sahabbai zai zo ya faɗi wani abu ko ya aikata wani abu sai su tsaye su ya gaya musu ina ya samu wannan abu to da haka ne malamai suke tantance maganganu suke ba su hukunci gwargwadon matsayinsu ina fata ana fahimta amma haka kawai ka ji magana ka zo ka ba da fatawa da ita ba tare da ka tsaya ka bi diddiginta ya malamai suka mu'amalance ta ba to wannan yana daga cikin hayaniya da wasu suke kokarin kawo da haka in kun ji malam yayi magana musamman ilin malam daurawa da sauran malamanmu waɗanda suke da zurfafawa wajen bincike akan mas'ala to kar kai gaggawar ɗaukar maganarsa ka ce za ka yi masa raddi za ka ji kunya billahi ladi za ilaha illa huwa shi za ka samu a lokacin ya ɗau magana na ya buge ta sama sama ya wuce ba za ka gane kuskuren ka ba sai idan ya ji kamar raddi idan ya zo ya ɗau matsalar ya ce bari ya daddage ta wallahi sai ka raina kanka galibi malamai an zo darasi sukan ɗauki wasu maganganu sai su bige su sama sama kawai sai su wuce kai kawai ɗan karan kaɗa miya ɗan kiɗan ka na je wasan ka za ni kawai ka ji ya faɗi abu sama sama ya wuce sai ka ce wai bari kai masa raddi za ka gane kuskuren ka wata ran billahi lazi kai hankali jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu to mu je mu don haka mutum ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu daga azabar jahannama da azabar kabari da azabar rayuwa da mutuwa to muna magana akan azabar rayuwa da mutuwa wannan fitinar rayuwa da mutuwa malamai suka ce shine rayuwa fitinar rayuwa ita ce rayuwa akan shirka da bid'a an gane fitinar mutuwa kuma ita ce mutuwa ba akan kalmar shahada ba ai fitina kenan ta mutuwa ta ƙarshe ko mutum ya mutu ba akan kalmar shahada ba to wannan shi ne don haka ka dinga neman tsarin Allah daga wannan yasa Allah cikin suratun nur karshe karshe ya ce fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba wa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi ji tsoron kar wata fitina a nan duniya ta same su malamai da yawa da suka zo fassara fitina a wannan aya sai suka ce al fitnatu anan ita ce al hayatu ala shirki wal bid'ati mutum ya yi rayuwa a cikin shirka da bid'a to fitina ta same shi kenan a nan duniya aw yusibahum azabun alim kar kuma azaba ta mai raɗi ta same su a cikin kabarin su ko kuma a lahirar su Allah ya shirye da mu at taslimatu thaniya na idan mutum yana limanci na malam yunsu yana tambaya cewa da aka yi a nemi tsari daga abubuwa guda hudun nan misali a ce kai imam ne shin za ka yi naka ne tare da mamu ko kuma kowa zai nasa ne magana mafi inganci shine kowa zai yi nasa sai dai abin da muke cewa su limamai tun da su ne Allah ya bawa jagorancin sallah su dinga yi suna kulawa da mutane irin waɗannan al'amura wato suna ɗan ba su lokaci da za su karanta su wani za ka ga kafin ya kammala ta hiyaɗin ko har ya kai ga yayi salati ga annabi ko har ya kai ga ya roƙi tsari daga waɗannan abubuwan sannan ya zaɓi wani abu da yake da bukata a rayuwarsa ya roƙi Allah kawai sai ka ji liman ya doka sallama to gaskiya limamai ku dinga ɗan bada lokaci ku yi haƙuri ku kuma mutane ku ji tsoron Allah ku dinga haƙuri da limamai domin matsalar take faruwa shine sau da yawa wasu limaman za su ba da dama su ɗan ɗaga ƙafa a samu a yi haka wani kuma da bai damu da waɗannan sunnonin ba shi kuma sai ga an riƙe masa wuta ko ba haka ba ne sai ga an tsawaita amma fa shi liman ya ɗan yi shiru ne don ku samu damar karantawa sannan ku lura waɗannan addu'o'i daga cikin fa'idar da Allah ya yi mana ba fa tsantsar karanta su ne ke sa Allah ya mana waɗannan bukatun ba kyakkyawan niyya ta na ka zo kana so ka karanta sai ya zama limamin ka bai ja yadda za ka karanta ba Allah zai iya biya maka waɗannan bukatu da kake da niyyar roƙon Allah a cikin sallarka kun gane magana wallahi yawancin ayyukanmu ana karɓar su ne ba don aikatawar ko don yawan ba ana karɓar su ne saboda kyakkyawar niyyar akwai abubuwan da yawa da za ka yunkura kana so ka yi su amma sai baka samu dama ba to Allah sai ya amsa ma saboda kyakkyawar menene niyyarka yau da ko da ka zo sai liman bai baka dama ko ba daga kafa ka samu ba kyakkyawar niyyar da kake da ita sai Allah ka je Allah ce ka je ka bukatun da kake bukata din mun biya maka kaga shikenan amma dai muna ƙara faɗa cewa limamai su dinga daga kafa ko kuma mun ku dinga hakuri Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka at-taslimatu thaniya sallama ta nawa ta biyu لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين domin ya tabbata annabi yakan yi sallama guda nawa ne guda biyu kama ja'a annabi ne mas'udin kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'udu annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi ko ko wa an yasarihi cewa annabi yana yin sallama guda biyu yayi a dama ya kuma yi a ina a hagu assalamu alaikum wa rahmatullah wassalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ai dai mun sha faɗa cewa sallama nau'i nawa ne nau'i hudu ko nau'i hudu assalamu alaikum wa rahmatullah dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullah na ina hagu nawa kenan assalamu alaikum wa rahmatullah dama assalamu alaikum an gane nawa kenan uku sai kuma assalamu alaikum ita assalamu alaikum guda ɗaya muka ce ba sai ka juya kanka sosai ba kawai kanka yana kallon gabar sai ka ɗan kalli gefe kaɗan sai ka yi sallama akwai sallamar da ake yin ta wanda malamai sun ce gaskiya ta saba wa sunnar manzon Allah shine sallama uku a lokaci daya shine mutum in yazo sallama ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yau ya yi wa liman wai ko sannan ya yi wa mamu na dama ya zawo kuma ya yi wa na ina na hagu wannan bai tabbata a sunnar manzon Allah ba an gane ku waɗannan nau'uka su za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita ce wacce aka saba in ba ita ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah biyu in ba ita ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum nawa uku in ba ita ba assalamu alaikum ya kai fuska idan kai kuma ka tsime ka matsi Allah shirye da mu to shine hatta yura bayadu haddihi idan annabi ya sallama in guda biyu ce har sai an ga farin kuntu kukin shi kuncinsa kumatunsa nan mamun da ke bayansa har sai sun hango nan ɗin shi idan ya sallama ba a so a juya kai kawai kana yi wai kana wani gaye ka san haka wasu ke da gaye gaye assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ba gaye bane abun addini ne jama'a an gane ku ka juya da kyau a gano nan ɗinka idan ka juya sannan ku lura ba juyawa ake kuma da kafaɗa ba haka da haka a'a kan ne ake so ya juya kana haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ai kaga nan ya juya sosai ko to haka ake bukata kar kafaɗar ka ta juya ko nan ɗinka ya juya kan ne wuyan kawai ake so ya juya jama'a kun fahimci magana so abin ba gaye bane assalamu alaikum wa rahmatullahi ba gaye bane a karama kallon in gayu in an fita waje a yi gayu amma nan sallah ce ake yi Allah shi da mu hatta yura bayadu hajjihi har sai an ga farin kuntu kukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rubba maqtasara ala taslimatin wahida sau da yawa kuma annabi yakan takaitu akan sallama kwaya nawa kwaya daya shi yasa kai mai sallama biyu karka bid'antar da mai sallama daya annabi yana jujjuya su ne yau yayi waccar gobe yayi waccar yau yayi waccar gobe yayi waccar an gane magana da kyau ko don haka in ka je masallaci ma sallama daya kai sallar ka ita ma sunnar manzon Allah ne abinda ba a so shine kar a kafe akan kwaya ɗayan nan tak wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq ka ce duk wacce ba wannan ba to ba daidai ba ce to wannan kuskure ne na fata fahimci magana to shine kama ja an aisha kama yadda hadisin na aisha ya nuna cewa annabi wani lokaci kan yi sallama daya annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallama kwaya ɗaya tak tilqa a wajihihi yana kallon gaban shi ya sallamar ina fata an fahimta yamilu ila shiqqil aymani shay'an amma annabi yakan dan karkata kansa zuwa bangaren ina dama kaɗan kamar yadda ɗazu na kwatanta mu haka na Aisha ta rawaito annabi in zai sallama ɗaya sai ya kalli gabansa haka kawai ya sallama sai dai ya ɗan karkatar da kan ɓangaren dama kaɗan ba tare da ya waiwaya shi kamar yadda ya sallama biyu ba kun gane magana da kyau ko jama'a wannan shine karshen karatunmu na wannan shekara in Allah ya yarda za mu tashi a sunanu alfi'iliya bayan ramadana in Allah ya kai mu muna addu'a abinda muka faɗa daidai a cikin karatutukan da muka yi Allah ba mu lada wanda muka yi sun taɓa harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana haza huwa ma inda na billahi tawfiq bari mu ɗan gabatar da wasu bayanai sannan sai mu abin nan a bayani na farko kamar yadda na ce wasiya ce ko